tara na jama za ka ga tauraron fi ayin wurin ƙarshen kurshi da kullu raja sai kuma ya koma ɗauki ila a wani zuwa farkon gurshi ta kiwo bil mawadi tana matsayawa a cikin wurare allati ta kiwo ila inda an malabata wallahi Allah na rarkwa da dare Allah na rarkwa da dare idan an in ya ce ai ya gaba da kuma mai in ya hukanto da duhu au adbar ko in ya juwa yana mara baya wa sabri Allah na rarkwa da azwai idan ta nafara in ta yayi ko kuma idan ta nafara in ta yi mafashi a innahu jawabin rantsuwa shine innahu wallahi wannan alqur'ani na kaunar rasulul karim magana ce ta manzo mai girma هذا القرآن وأن القرآن قول من الله مقالة شدك أسعى أتاني رسول كريم منظور من جرى هو جبريل شين ملاك جبريل أتاني يبوشي أضيف إليه ذاك لا أكشي لقول رسول مقالة منظور شيء ميكا مكا saboda yin zuri ne don gare shi aka yi ƙur'ani alhali ƙur'ani ba wani jibril bane na Allah ne عند ذي العرش مكين ملائكة عليه السلام في قوة وتعلمت شيء من قرن قيم yana daga cikin kwatanta kari ne da aka bayar cewa lokacin da za a yi azabtar da mutanen ƙasar annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya sa hikarikai guda uku ya tallafi kasar bayan tallafi kasar ya dace ta aka tilla ita da aka yi sama malaku suka cikin zakarun tana ayyai mata shi wani mata to duk abin da aka malaki ya tallabe kasa ko dai cewa za a yi wani mulmulan duki ne aka tallabe ba gari ba akwai karihin yaduwa to shi ne Allah ka ba da labari cewa shi jibiru a zai zamu ziku wata ma'abushin karihi ne makinin mai matsayin daraja inda da tsarshi wurin mahalicin al'arshi Allah shi ne Allah مطاع ثم أمين وذلك هو لك من الأرض مدائم ولا أشرك ونزل تعرف ومن الله إذا أنت ولي أنت ومن الله أي دين من ملائكة يلا ما ملائكة ومن كما سورة في جزء ما أشكر تفسير أمين كما أن تشاء الله لآل وحي بسا وحي أنت أكا أكوش الشفاء قال إبارك Jawabin rantsuwa na biyu kuma shi ne, Allah yana rantsuwa da waɗannan tawazuci, wa ma ta yi hukun yaba da mu, kuma annabi Muhammadu na tare da ku, wanda da wakali mutum kamar mutum irin ku, ma da majnuni ba ma da shi bane, kama da amtu, kamar yadda muka rera ba, annabi Muhammadu majnuni, wai annabi Muhammadu yana da tabuwar hankali. Wasafan la'a, wasafan Qur'ani, جبريل القرآن يعزمك جبريل عليه الصلاة والسلام وأك منه لهذه الأوتار لأن سببها أك أمرا ونفى ماذا أمره الكفار كما يقول أجل كهري كريعة من الجنون نتقوها كريم وهم لقاعد محمد صلى الله عليه وسلم المجلد ثم تأتنا ظنون هذه الآية دولنا آية نيسك الكلام قالوا سكت إن جبريل وين ملاك جبريل عليه الصلاة والسلام خير من محمد يا هذا محمد مطين درجة الله سبحانه وتعالى وصف جبريل يا صفة جبريل في أوزان تصفه بأديمة بأسرمة وما محمد أما أن محمد ما تجاوز الأنبر رأه من الجنون فيوجد شيء وكوي شيء ما كشيء بني نسوا ما تقدم ثم تشوفوا أبوه أبوه كباتا في القرآن أشياء القرآن kullum baki daya mina tanwihi da Muhammad na daukar darajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al malaikatu su malaiku wal bashar da yan adam in ta ba ta tabbini ba alim alama ana kai karo a cikin falalar koko kifi da sashi akan sashi wa sahihu da jai ka tace Allah jinsin malaikati kaga da jinsin malaiku hayrun min jinsil bashari ya yi wani jinsi na ‘yan adam daraja, ai, majimukul mala'ikati, jimillan mala'iku, hairun min majimukul bashari ya yi jimillan ‘yan adam. Mana idan aka ce a ware guru, a ce nan mala'iku ne kawai, nan ko ‘yan adam ne kawai, to mala'iku sun yi ɗan adam daraja da annal mala'ikata don su mala'iku majmu'u jimillar su gaba ɗaya ma fi da kaso ba wanda aka tawa cikin ku kullum dukkan mala'iku la ya azuna Allah ba su saba ma Allah ma amaru abinda Allah ke kuwata su wa lam azuna ma yumaruna kuma suna aikata abinda Allah ya umarce su shi bihilafi da bashari saɓanin jinsin ɗan adam su kuma akan samu mutanen da suka zaɓa Allah a cikin ɗan adam to ta wannan ɓangare idan aka yi a ware da mala'iku ɓangare guda a ɗan adam ɓangare guda to mala'iku sun yi ɗan adam wa amma a fulatun milar ummati amma idan za a zaɓo milar ummati daga jama'a milar bashir daga ɗan adam fahimta hayrun min al-mala'ikati idan aka zabo to sunan adam sun yi mala'iku yujadu minna afradun ana samun ɗaiɗaiwa hayrun min al-mala'ikati wanda sun yi mala'iku daraja hadha huwa sahihu wanda ita ingantaccen magana wa muhammadu annabi muhammadu alaihi salatu wassalam afdalu jami'i bani adam shi ne mahimmin dan adam mutlakan saki ba kaidi dan adam din nan mala'ika ba annabe ne ko salihin bawa fa kaifa yuqaru bainahu wa bainal malaki to idan aka diga annabi ya za a kwama a ce za a kwata tsakanin annabi da malaki wa fi bani adam mawhum hayyun min malaki a cikin kan adam akwai wanda suka yi malaiku wa saballahu bani adam Allah ya zuba ɗan adam bi annahu hayyul bariyati Allah ya ce wa ɗan adam hayyul bariyati bin halitta cikin cewa halitta din nan akwai malaiku ciki kama annahum sharrul bariyati kama yadda ya kace wa kuma wani bangare sunan adam kuma wasu kuma ana ce musu sharrul bariyati sun yi kowa muni a cikin halitta to kaga idza jami'a hayrul bashari wa sharrihi idan aka game alhairin yan adam da sharrin yan adam wani jama'a da mala'ikatu aka tattara mala'iku kuma alhali babu wanda an da illa cikin su na'am sai mu ce hadin jama'atu wannan jama'a da malaiku har bi hadin jama'atu su suka yi taron yan adam don a cikin su su malaiku ba wani ga tsaron Allah amma idan muka zafi a farada na ɗaiɗaikun yan adam mahu a zamanin jami'i da malaiku daga cikin mu akwai guda guda wanda ya yi dukkan malaiku ala baki daya wanda kalar ɗaya أنك محمد عليه الصلاة ولكن إيه أنك محمد عليه الصلاة والسلام وإيه ياك ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته جسا صورة تهلتا ودى وكرانا عن الدنيا يا تهو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتبع جبريل إلى صورة إن غفورك جسفة الله يهلتك سيتبع فاضله suka yi ta bayan gari mala'ikar biyu alaihi salatu wassalamu ya taka dutse a biyu wanda shiken da ya walwala halitta ta kai ne ya dangane da sama hikayen dama suka dangane da kudancin duniya na hagun suka dangane da arewacin duniya kai ya toka ya sama kawo suka toka kasa to da mala'ikar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan sifa ta sai ya fa'i ya koma to sannan mala'ikar biyu alaihi salatu wassalamu ya kama annabi rungume daga bayan annabi farko to shi malakar biyu a yanzu zafi salamu wannan duniyar ba ta isa sai walwale kai saboda zuga shi inda bai yi ka annan ba kai ya tokare sama nan dama ya tokare kudancin duniya nan haguri ya tokare arewacin duniya to in ya yi ka a za'a kenan don haka jibril a yanzu zafi salamu idan ya walwale halitta sai duniya ba ta isa sai ka ba sai dai ya koma da wani yanayi daidai da yadda yake bukata a yanayin da ya waye gari ciki ne to sannan sai ya sifantu da wannan sifa ta wannan yanayin. Wata kalar ehu, annabi alaihi salatu wasalam ya aika jibrilu bil uhudil mubini a wani sashe mabayyani. وما هو على الغيب بظنين وما هو شيعة محمد عليه الصلاة والسلام ما بظنين ba wanda aka wa kauro bane alal gairi da sun sanarwa ta gairi wannan kalma ɗaya ta isa mutane su fahimci waɗanda ka cewa annabi bai san gaibu dama ita gaibu inda matsalar take kai ɗan adam baka isa ka san gaibu ba kankin kanka sai Allah ya sanar da kai ita Allah ka faɗa cewa da Allah ya la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah duk sama da kasa mutum da aljamba wanda san gaibu da Allah to amma ran da Allah ya ga dama ya sanar da wanda daga cikin bayi ne gaibu shikenan sai shi ba san gaibu kamar yadda duk duniya ba mai ko alini amma wanda Allah ya ga dama ya ce wa daga naira kaza ko miliyan kaza ko dubu kaza shi ma sai zan cikin sahun masu abu har ma Allah yana iya ba da dama ga wani wanda guda gudan ɗan adam ne wanda in yi ma kyauta kyautar tana iya sifanta ka da waɗanda ake sifantawa da wadata to kaga ɗan adam kenan ya ga dama ya wadata ka don haka mai waye wadata ka wadata ta asali ta hakikatar shine Allah amma idan aka koma majalan wanda ya baka kaga ya ni koma da hannu da hannu to shi ya baka shi ya wadata ka amma a hakikatin amrin Allah shine mawadaci to don haka shi ma gaibu ba wanda san gaibu sai Allah shi kadai amma Allah yakan ga dama ya sanar da wanda ya ga dama gaibu shi ke shi ma wanda an kasar ya san gaibu yanzu daga cikin matakan gaibu abin da ka bar ɗakin matarka ko ɗakinka ka taho nan gaibu ne ga waɗanda annan sai ka ce muku kaza wani mallaka cikin akawun ɗinka sannan wanda zai kaza nike da shi cikin ɗaki na sannan wanda zai ina da kaza ina da kaza a ɗaki na kai da baka sani ba gaibu ne gare ka amma shi ne faɗa ma ba gaibu ne gare shi don haka matakan gaibu suna da dama amma hakikatul gaibi ba wanda ya san gaibu sai Allah amma yana ganin dama ya sanar da wanda ya ga dama kamar yanda babu wanda an mawadaci sai Allah amma in ya wadata wanda daga cikin bayi ne shikenan shi wanda aka wadatar shi ma sai ya koma mai wadata wani albarkar wadatar wanda Allah ya mishi kamar yanda duk duniya ba wanda an masa sai Allah don haka idan Allah ya ga dama ya sanar da wani sani shi kuma wanda Allah ya sanar zai ya sanar da wanda ya ga dama shi ke da shi ma wanda an ka sanar ya san gaibu ko kuma ya san ilimi don haka hakikatul amri gunda ne abu yana ga Allah subhanahu wa ta'ala ai ma wa dalilin annabi alaihi salatu wasalam ba bahirin wanda aka ba rowa bane Allah gaibu sanin kai ai Allah bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwauron sanin gaibu ko kuma ƙwauron algaibi ai alwahi da zawai inda muhammad annabi muhammad alaihi salatu wasalam ya jubu yana baiwa bi tabligil wahayi bisa isar da manzanta li kulli ahadin ga kowa ma nan nabi bai rowa da abin da aka sanar da shi ba na gaibu daga cikin waɗannan isar wahayin na sai abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa masoyi na annabi Muhammad alaihi salatu wasallam ya ce bance da dirga ne na ilimi guda uku wannan dirga ne guda ya ce duk wanda da girma isa da sako ne gare shi wannan kuma ya ce in na auna hankalinka naga hankalinka ya kama a yanzu ce daga cikin wannan bangare to yi magana da kai isa da wannan sako zuwa gare ka saura ka so guda kuma da zan faɗa maku shi da kun yanke wanga makogaron nawa don haka ba nan da zai isar da wannan saƙon zuwa ga wani wannan da annabi yake bance da isar wannan abin to don haka da daga cikin wannan bangare shi ma yana daga cikin gaibun da ba wanda zai sai wanda Allah ke banta sai kuma wanda annabi Muhammad alaihi salatu wasallam yake banta da sanin wannan gaibu
وما هو بقول شيطان رجيم وما هو شيء shi kuma alqur'ani ma huwa bai san بقول الشيطان بيزن كلمة إبليس با مدرك اللسان ميزا توجي لك سما رجيم أي مرجوم أبين جاء وقوك أبين جاء سجاء لك لهما فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين الله سبحانه وتعالى في إنكاركم القرآن هو كافرين أتكم مسلم لكم القرآن وإيرانكم عنه da bijire yau ku yana karanta muku alƙur'ani fa aina tadhabu shin wai ina za ku ai ayya dariqin tasluku ina kuka san ku shiga alƙur'ani ya faɗa muku sirrin kanku misali irin yadda Allah ya tona ma wali dunul wagira asirin da bai tamwarkin wani lazzari shikenan da annabi aka sauka mana annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi na ayoyi sai ya zo iske mahaiya ya ce mamata ce da amma ya ce Muhammadu ya sifanta da wasu sifofi guda goma. To duk sharaɗin nan na tabbata gaskiya ya faɗi, amma gudan nan ba wanda zai tabbatar da shi sai ke. Ta ce me ya ce, yace ya ce man kaza ya ce man kaza ya ce man kaza sannan kuma yace ni ba a san ubana ba to wannan kalmar ta ce ba a san ubana ba ba wanda ka tabbatar da ita yake ta ce ai waka kalma huta da mana lalle kalmar da Muhammad ya faɗi gaskiya ce mahaihinka ya innini ne ma'ana bai da lahiyar malakuta sannan yana da dukiya idan na bari dukiyar nan za ta yi irka to sai ta yi ba da kaina ga makiyayin babanka na ba da kaina gare shi ya yi amfani da ni aka samu cikinka don haka wannan makiyayin gidan na ku shi amma yanka na hakikar aure to don haka ka ga yanzu wannan alqur'ani ya sifanta duk kucin da za shi qur'ani ya mai tono asirin da duk duniya har duniya ta shi bai da mabuɗa gare shi to shi ne Allah ka cewa fa aina tazmahuna shin kuna kunce kunce wai ina za ku alqur'ani ya gaba da ku in huwa alqur'ani ho bai zama ba illa zikrun face tunatarwa illa zikrun face wa alkawa lil alamin ga talikan duniya al-insu wal jinni mutane da aljannu
لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى شيء القرآن إذا للعالمين وأن سوى شيء سنة سوى كذلك لمن شاء منكم فوان يقدام هذا الشكل بدل من العالمين بدل من العالمين وان يقدام daga cikin alam an yabbaci mai daidaita ai ma ara ittiba al-haqqi mai sanya bi gaskiya fa hadha tariqul haqqi ga hanyar gaskiya shi ya qur'ani mai dacewa da kowace jama'a mai dacewa da kowace zamani sannan jadidu ala kadrin jadidan shiddata kun qur'ani ƙara sabunta yake duk lokacin da aka karanta wata aya a wani zamani sai ga kamar sannan ne aka saukar da ita saboda ni saboda dacewa da qur'ani yayi da kowace al'umma da kowace zamani wa ma sha'una ko da Allah subhanahu wata'ala ce liman sha'a ga wanda ya ga dama to ma sha'una ba maza ku ga dama al-istiqamata ku daidaita akan Allah haƙi akan tafarkin gaskiya ba illa an ya sha Allah sai Allah ne ya ga dama a nan ne ya fata da yake cewa a ji shi da ma sai ya so za a yi ko kana son ka bi Allah in Allah bai so ka bi shi to ba za ka bi shi ba zabi ne daga Allah in Allah ya zabe ka da ka bi shi kaza cikin masu imani to ka zanna gode ma Allah mashiyatul abdi mashiyar ba tana biye da mashiyar Allah don haka ba abin da kawakana sai abin da Allah gami ta ba ka wata ala wanda Allah gami shirya da shi to wanda shi shirya ne wanda ko Allah ne suke gaba da shi da lafiya to ba ya da wani mai ceko shi ko wayo ne ko tunane ko jama'a ne ba su ya matakin farko limanin matashin duniya to shine shida wanda duk man gaba inda bai sajada ga Allah ba amma a ƙarshe kuma duk kullun ya tarza karat lawal mahmud har ya ƙare har sai ran da Allah subhanahu wata'ala ya ce mashi faharin ha fa innaka jima hita daga cikin wannan sammai an tsine maka an nisa ta garama sai sannan ya san cewa sunan da ya gani cikin lawan mahmudu da ibilisu da shaitan da rajimu a shaidu suna da yake ta karanta bai sani ba to wanda duk Allah ya nufa da shari'a shi da shirye wanda Allah bai nufa da shari'a ba to shi ke da shi kuma wannan ba wanda zai ke ko yanzu waɗannan abubuwan da Allah ya ma shaitan da Allah ya kaddara yana da rabon shari'a ai da ya dawo kamar yadda wani ibn mukira aka sifanta da sifofi guda kuma ya ce tara ya san da su amma guda bai san da ba sai za a she uwa sai ta san abin ya tambaye kuma ta tabbatar mai da gaskiya kaga da yana da rabon shirya ta ga hannu na shirya ka take da ran nan ba abin da hana mutunta to amma tunda bai da certificate daga Allah subhanahu wataala cewa yana cikin waɗanda suke da rabo a wurin Allah sai da mutunta ba sannan wata rana har ila wajen kahiran maka sun taɓa zuwa suka ce shi wai kai mai gida da yake shi walidu ibn mugira shi addattijan qurayshawa suka ce kowan mu yana buɗe baki yana faɗa ma muhammadu ko littafin muhammadu abin da ya gada ma har yanzu ba mu ta bakin ka ba sai ce ni kuka so in faɗi sai suka ce ku ku faɗi dai ku ku wani naku sai suka ce to mu da abin da muka ce muhammadu boka ne ya ce wallahi ba boka ba ne ya ce to mahaukaci ne ya ce ku kun kowa sanin ba ya tare da bana waɗanda suka ce to mu ce makalaci ne ce kun yi kowa sai da ɗaya rana bai taɓa karya ba sai ce to to sai suka ce wasu suka ce to ai musulman ta shi da mai fiye ya ce a'a na shiga inda ƴan daba suke masu yi muhammadu bai yi kama da mai sihiri ba sai suka ce to a kakashi dai ka karkata yanzu ka faɗa mana zuban muhammadu to shi ne allah ka ba labari inna mu fakkara wa kaddara sun mafakkara wa kaddara ba ƙari ina haza illa sirri yusuf ya yi shiru bayan ya ce abinda Muhammadu ka faɗi inna a Allahun lamun miro wallahi abinda Muhammadu ka faɗi sama ne akwai amfani shi ne Qur'ani wa inna ta hada hun lama da diko kuma karkashin abinda Muhammadu ka faɗi wallahi akwai ruwan daɗi sai suka ce domin dai gane ka dai ka karja in hada illa sirri ba abinda za mu haɗa Muhammadu mu rage sai da mu ce sihiri ne an karwaito ko kuma yana misali ne ga masu yi To kaga wannan kalma wanda wanda wannan kalmomi da akwai inaya ta shirya ta adaliya to ba abin da zai hana shirya. Sun ce mai fili ya ce ba fili ba ne, makaryaci ne ya ce bai taba ba, to boka ne ya ce a bai kama da boka ne, mahaukaci ne ya ce kuma kun san Muhammadu bai kama da mahaukaci ba, bai taba makar wani ba, ba taba zuban tashi dangin zazzara ba. To wai me za ka wani ya ce to abin da ya kama nan ba, a saman abin da ya kama akwai amfani, ma'ana ya ɗauki Ƙur'ani a karanta za a amfana. amma kuma su ba za su karanta Qur'ani waɗanda ta haɗa la musmiru ko a lama ga diko kuma ya an bi karkashin ajinda Qur'ani karanta ba akwai ruwan daɗi ciki amma kuma Allah bai ba shi damar shawarar daɗi ba kaga sai ina ya Allah don haka mu gode ma Allah da Allah ta damu da wannan addini kyauta ba tare da an yaƙe mu ko da ba
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البهار سكرت وإذا القبور ذكرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
سورة الانتداب سورة كنان تا سورة كيكي شيوا هو تكسر ديوا مكية أنظر كده تمكة تسعة آيات آيات آيات تسع عشرة آية آية قوم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت duk lokacin da ita wannan sama da muka kallo da saman da saman saman saman ta zuwa ta ƙarshe to duk lokacin da ta tattaure waɗannan ma kalmomi da Allah ke wani ya isa ya warkar da waɗanda ke cewa Allah yana sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan sama'un fadarat duk lokacin da sammai suka tattare su ce ce Allah da cewa a wurin idan sama a kushidar duk lokacin da an kai yayin sama a kwaye su aka rade ta wada to waɗannan cecewar shin tun da Allah ya kike sama duk abin a ciki yayin to shi shi Allah ya ila don haka waɗanda ka sumanta Allah a waɗanda awin ya kamata su warkar da zukar da a cikin cewa Allah ya sama don haka kuma sannan sanin cewa ita sama halitta mace da Allah kuma Allah shi ya yi ta sannan kahin ya yi tsamman to ila ki zaune don haka ba a zimanta Allah da cewa yana wuri kaza wanda Allah ya zimanta kan shi alal akalli ka imani cewa Allah yana yanda yake in ka ce ba ka iya cewa yana ko ina to shi ya ce ruwa ma'akun aina ba kuntu saboda ni abinda zan sa ka ce kana tsarkake Allah da ba ka ka ce yana ko ina an ce to haka cikin matsayi to sai mu ce ma cikin matsayi akwai wasu halittu masu wani kuma suna rayuwa suna mutuwa shin wake raya ku wake kashe ku don haka sai ka bada amsa da kanka waɗannan halittun a cikin mallai waka raya ku waka kashe ku don haka in kashe Allah to kai da kanka kai ma ka da cikin mazan Allah yana don haka a nan ne shi muka cewa in ba don kuna tsarkake Allah ba da cewa kuna nisan da kanku da ku ce yanzu har da cikin matsayi saboda ganin girman Allah ba don wannan itikadi ba da zunubin ku na danganta Allah da mahalli ba ya da girma amma tun da kuna kullum bai kamata da danganta Allah cewa a cikin matsayi ba to wannan kalmar girmamawa ce ga Allah don haka ta ba ku wata ƴar kariya amma ba don kamalin kariya ba sannan mutum ya fahimta irin yadda haka son ka sifanta kanka ka sani to kai ba Allah bane misali kai in ka wada cikin matsayi ai ka saka tana kai towa to don haka shi Allah ba haka yake ba yau sai ka dawo ka yi misali ɗan ɗan adam bature ya yi wani abu wanda aka ce manato in kana cikin masar ka kira network ɗin zai shiga ka yi amfani da shi kuma ya gama abin da ya kai yanke kuma sannan baka san yadda ya shiga baka san yadda ya yanke ba to shi a ɗan adam ya tabita wani abu da ya yi ƙarfin ɗan adam ya gane shi balle Allah don haka shi Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya zubanta kan shi ka zubanta shi haka nan in ka ta wurin kane kan shi kuma ka faɗa rani idan sama'ul fadara duk lokacin da waɗanda sammai suka kyakkece an yi shakar ta tsage mala'ikun cikin suka fito wa idar kawakibun tasar duk lokacin da taurari suka tsaitsaita an yi tasharar ta wace an yi kallatu kullato wata haka da ta faɗo a wa idar jiharu to duk lokacin da haka ta faru alimat laudun ma kaddamar wa ahal a ran nan ne rai za ta abin da ta gabatar da alheri وأهل قوة تجين كتاب الأولى متأكدة أو إذا الجهار دلوك تنزع قولي فجرت أكبول غمتو misali duk inda wasu ruwa suke an ka buɗe su game yadda waɗanda suka makwabtaka da ruwa suka mamaye ko ina suka zama gulbi guda to idan hakan ta faru aliman naudu rai za ta gano ma kaddamar wa ahal abinda ta gabata na alhairi da wanda ta jinkirta ba samu damar ba ai wani na kujira su libi ha a idan aka bude korami italatal alu bil mali aka gaba ruwan daɗi da nazarci an kujira ko aka bude gando an kujira na ko kuma aka kunna mata wuta kamar yadda aka ce wa ilal dihar kujira lokacin da aka kunna korami wuta ma'ana an kunna wuta ruwan sun kai an kona su gaba da sun san babu wa ilal kuburu kujira duk lokacin da ko kaburbura buzirar an ka cirkicinta a wata a cikinta a yi buzirar umuru aka cirkitar da abin kibarta a cikin kaburbura a yi turaro a ƙasar abin da a ciki wa mutum da mauta aka tayar da matattunta idan ka a haza kullum in waɗannan hoto ka abubuwa ki ɗaya alimar na buzurai za ta gano ma kaddama abin ta gabatar mai amfani ne ko wani amfani an yi al'amali da ayyuka wa harko jinkirta min ha daga ayyuka falam ta amalu ba ta aikata ba hada yawmul qiyamah to ranki sai dun sani ga waɗanga alamomi wannan ranar Allah kiyama tan shakkun sama'u sama da sabta biyu tan shurru kawatibu kawatibu kawatibu ta ruwa ne ƙorami su ne a wuta kuma a ruwa kuma ƙorami su kuma nira da wuta kuma sun umuru kuma a jirki ta kaburbura botura ayyukan isa kalmar wasila shi ne ma'anar tabbisa a tayar da abin a cikinta wani suna a yi ɗaiɗai ɗai da abin a cikin kabari waka'an na hatu waka'an na hatu wata ishara ta auku fi kalamin lahi a cikin magana Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ke aukuwa kamar a cikin maganar larabawa wanda wanda bangaren tura aka ce ma abbreviation kalmomi yan guda guda to ba da ma'anoni da yawa kamar a ce ɗan NPC kaga wasu isharori ga ɗan tabarwa da ɗan kalu da fi da to shi ma irin wannan shi ake kira annatu a ishara manuniya a cikin maganar Allah subhanahu wa ta'ala to yana afuwa cikin maganar larabawa annatu nan ana nuni a ce jimillar wasu kalmomi ɗan kaɗan masu ba da manuni da yawa ya an fassara hatta koma kalma guda kamar yadda aka cewa albasmalatu kamar yadda ake cewa albasmalatu laraba suna ce albasmalatu hikayatu bismillahir rahmanir rahim nam abin da yake bismillahir rahmanir rahim sai aka sa basmalatu ko kuma aka ce alhailalatu wal muradu la ilaha illa allah alhaqalatu ko kuma haqala ma'ana la hawla wala quwwata illa billah wal hamdalatu ko kuma aka ce wal hamdalatu ma'ana alhamdulillah kamar alhasbalatu ya kace hasbalatu ma'ana hasbuna Allah wa ni'mal wakil da sauran kalmomi masu kama da haka kamar ya kace azzalzalatu surat idza zilzilat al-ardu zilzalaha da sauran irin waɗannan kalmomi to ma'ana mu'isa mu'isa din nan wani sira ai mu'sirat an jirkice abin a cikin kaburbura wa ka hadan na wannan ishara ko wannan jimillar kalma ta auku a cikin maganar Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ake yi mai ko a shafa kuja
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك a wai waccan manuniya ta cewa an yi manuniya da waɗannan kalmomi in so a furan nan ne ranar alkiyama to ai ba faɗi abubuwan da za a yi na tsayuwa a kiyama ba an dai wani kamun labarai an yi ɗan sama da nasu ranar kiyama ya an tayar da mutane suka taru a cikin mako guda shi kenan mala'iku sama da tsaye a mala'iku na sama da tsaye sai su sauko idan suka sauko suka tunkaro a jama'a sai mala'iku aljanu sai su biyo bayan aljanu su ko ɗan adam da ya waiwa bayan aljani sai ruga gudu ya cikin ɗan uwanai to sai aljanu na mako ɗan adam su kuma aljanu mala'iku na mako sai a taro a matsayi a matsayi wuri guda to a wannan hali ne kuma za a sauko da rana ta yau kasa kasa a wannan hali ne za a sauko da inuwa ta al'arshi a ayyacin wani bangare daban a wannan hali ne za a kawo a za a zo da jahannama a waje a yau izin bi jahannam wannan na ce za a zo da jahannama ita kuma tare da malaki dubu saba'in suna cire sarƙoƙi ta koma gehe tana jiran a ba ta abinci sana Allah ce wa kulli matul jannatul lil muttaqina sai a kawo aljanna can gehe kuma a je tana jiran a ba ta nata ayoyi to wannan lokaci ne abinda zai biyo zai biyo a saukar da musheli a gama rabon jama'a a gama ba a gama hisabi a ba kowa takarda sai na dama ya yi dama na hagun ya yi hagun waɗanda kuma za su tsaya tudun la'arabu su ko abu mai tudun la'arabu to waɗanda abuwa su ne za su gudana to suna aka rasta kalmomin aka ce a duk lokacin da ka ga waɗannan abubuwa waɗanda aka ɗan ambata cikin farko wannan sura to shi ne aka ba da manuniya da waɗannan kalmomi ɗan kaɗan ya ayyuhan insan ya kai wannan al'insanin kafin mutumin da aka kafiri bai tsayin da Allah ba ko kuma bai jin samu Allah ba ko kuma ya yi tunanin Allah amma bai yadda ni daidai ga Allah ba magar zaka wani ka ruɗinka birabdika game da lamarin ubangijinka alkarini ubangijin naka mai yawan baiwa haka koma kana saban Allah to wai shi dan adam yi ka ruɗi ne har ya koma na saban Allah subhanahu wa ta'ala wato misali duk lokacin da ka ga wani yana yin wani abu da ka dace da walaki da walaki to walakin din nan to kai da adam wanda walaki ke tafsa kaga saban ubangiji amma daga karincin Allah tabaraka wa ta'ala yulakina al-hasam al-hujjata abokin jayayya yaka ba makama nan abokin jayayya anan shine dan adam wanda yake jayayya shi shine Allah Allah ya ce dan adam yi kaza dan adam ya kiya sannan sai Allah ya bashi makama ya ce mai magar zaka zira zikar karimi ubangijin naka mai yawan baiwa mara iyaka shi wani kai ka saba mai kaga kan kusa ba zaka ce to ubangiji kai ne kace makanka mai baiwa mai yawa don haka baiwa ka muka sani ba ta da iyaka mun san muna tsara mu game da rahama ko mun saba maka to shine shawa yace Allah shi ka lakanta ma abokin jayayya hujjar zai kama za a kama shi da shi Allah ya lakanta ma hujja ba kuma ya zo yana faɗa da kai yana tambaye ka mai adalili to sai ka ce mai to Allah ga amsa Allah yana so ka ce to ubangiji abin da ya ruɗe ni har na zo ni saba maka karamu ka karimcinka shi ni sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mai karatu yana karanta magar da kabilar fikar karimi ya ayyuhal insanu magar da kabilar fikar karimi kala sai annabi ya ce gallahu jahannam sanin rashin sanin Allah da shi shi ya ibar shi har ya zama Allah inda ya san Allah da bai zama shi gallahu jahannam rashin sanin Allah ya ibar shi gallahu jahannam rashin sanin Allah ya ibar shi a nan shauɗani ko shi na ba da wani misali wanda yake cewa wai wani yaro kuwaye ne sun tafi da shi daji sai yaro na kuwaye na cikin aiki sai yaron ya shiga sarkakiya bai garshe ba ko ina yana wasa na wasa sai ma a inda zaki yake sai ya koma iske zaki da mata sai sai suna zanne sai yaron da sai koma yana shafin zaki ga yana kama mai gashin wa yana kara sai matan zaki ga zai shi wai kama gidan aka kallo yaro mai rena ka sai ya ce sai ya ce mata wanga yaro ne bai sani ba yaro ne bai sani ba sai yana taba sai bai sani ba ana nan sai kuwa yaro ta dole da yaro can sai ta ruwa ruwa ba ana ba ana sai ta je hangi dan danta wurin gaban zaki sai ta zabu da suka za ta kara sai za ki ce to kin ga wanda ya sani al'insan kaga ɗan adam to shi ne mai zalunta kai ne wanda bai san kima Allah wannan jahilci na ɗan adam shi ka iza ɗan adam ya saba ma Allah Allah yana ma manuniya Allah zai halaka ka shi Allah shi wani ya talita ka da ba ka ba da Allah ta da ba ka Allah sama da kai kuma yanzu bayan ya yi ka kuma ka koma kana saba mu wani iza ka ga haka fasabuwa ka Allah shi ne wanda ya daidaita ka ai ji alaka mustawiyar hilkati ya mai da kai madaidaicin halitta salim al'ada mai lahiyayyun gabobi duk da dai akan samu nadiri kuma shi nadirin akwai wani aiki da yake ga ɗan adam misali idan ka ɗibi wanda ba lahiyayye ba to kai mai lahiya sai ka gode ma Allah an baka wani karatu cikin nan fa'adalaka kuma Allah shi ya sanya ka mu'jizar halki mai madaidaitun halittu ma'ana mutanasibal a'dad mai dangantaka gabobi laysat yadun aw rijlun alwala min al-ura hannun da bai hinagun ba kawar da ba ta hinagun ba haka Allah ya ga dama fita ka fi ayi suratin ma sha'a raka maka duk siffar da ko jirar da Allah ya ga dama rakka maka sai hawar da kai a cikinta ma'ana ko yake namiji ko ya ka mace ko ya ka bari ko ya ka baki ko ya ka dogo ko ya ka gajere ko ya ka siriri ko ya ka mai kauri wannan kuma dama ce da Allah amma da shi Allah ya daidaita ka ya ma gabobi madaidaita ai raka ka fi ai fi suratul lati sha ya hawar da kai a cikin surar da ya ga dama allazi fa'ala bika wanda ya ma haka halakaka fi hadin sura a cikin wannan sura aljamiyya mai kyau in ka dibi kan kalibi dabbobi kai ka san Allah ya bambanta ka ma falla in ka dibi kai kan kai da adam ka jawo raƙumi ka ɗora mai kaya ka jawo rago ka yanka ran suna ka jawo sa ka yanka ran walima kuma ka ɗauki abubuwa ka lamta mai na dogon zango kana sanne ka gargaɗa shanu ko kuma ko awaki kai kaɗai ka mallake su wanda yamma wagga dama ba kai aka bada dama a kanka ba wai me ya kai ka duk da haka kuma ka saba mishi kalla a tambayi na abu mishan na? Muje kuje.
Sannan bal ku tafi kuma da ke wannan alaikin da kan Kalla Allah subhanahu wa ta'ala ce radqun anil itizar ila al-iktiraz Allah yana tsawarka daga wannan rukuwar zikaranin layi saboda karincin Allah ka saba mai ya ma ruwan sama ka saba mai ya kawo ma dirga shi ka saba mai ya ma talala to waɗanga abubuwan kar su jibi da kai su mantar da kai hanyar dawowa ga Allah ban kai dai su kasimu da bijimi abin da ya sa shi kuma sai Allah ya ƙara kawo nashi abin da ya sa kuka bijire ma Allah to kan zibu da bidini kula kare wancanwa da sakamako ba ku yi za a yi sakamako ba saboda haka kuka cutar bayan Allah kuka cutar muhajirai har Allah ya kadar suka damu suka makon gaban magwagari don haka da kunya da ana sakamako ba ku tsawon ɗan adam ana rana bisa wani lalduci da kunya da ana takawa akwai wani wanda ka ba da sakamako ranar kiyama ba ku ɗaukowa ku ɗaura ƙafan mutum ga raƙumi guda ku ɗaura ƙafa guda ga wanga raƙumi guda wanga ya jada wanga ya hagu a keci na adam in kun san ana sakamako hakan ba ta zuwa da yi Allah ce bal ku dai ku kasibuna kuna ƙaryata bidiyin da ranar ake zakawa yau kiyama shi ne ranar kiyama wa inna alaikum lahafizina amma duk da haka mu kuma mun sanya muku hafizina alaikum masu gadi gare ku minal mala'ikatu malaiku la amalikum ga dukkan abin da kuka aikata كراما كاتبين kiraman kuma mala'ikun masu girma Allah ga Allah katibina la masu rubuta duka abin da kuka aikata
يعلمون ما تفعلون ya alamuna suna sane da matan al'umma abin da kuka aikata wa
إن الأبرار لفي نعيم innal abara wallahi nagartattun mutane almu'minin masu imani asadiqina fi imani waɗanda imanin su ya zan tabbatacce lafina imin wallahi Allah zai kai su gidan ni'ima
وإن الفجار لفي جهنم wa'inda al-fujara su kuma wanda suka kafirai la yi jahimin wallahi makomar su ce wuta jahima na muri ka wuta ce mai tsananin konawa يصلونها يوم الدين ya tsauna azabu ko da ita yau madina za mu tsake sakamako وما هم عنها بعائدين wa ma hum da ga'ibina kuma idan suka shiga cikin wutar ta jahannama ma hum da ga'ibina ba za su samu wata malafa su daɗe inda azabu ba za su kai gare su ba
وما أدراك ما يوم الدين kuma an raka ya rasulullahi menene masaniyanka game da yau madina ranar sakamako
ثم ما أدراك ما يوم الدين Duk ma an raka sannan mu yasar da kai ma yau mutum menene ranar sakamako ai tafimul sha'ani girmamawa ne ga lamarin ranar sakamakon
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وله يومئذ لله صدق الله العظيم
akwai bani a kwana akwai bani a kwana akwai bani ban sha abu na kai a ai ba a ko ko wani ɗari ne ana zara شر لا مرجع لا مرجع وأنت إذا إمام مالك من الإمام yake cewa karahiya ne a samu ɗan ɗa sunan malaki sai ya shawar ce to shi imam maliku halan ya manta suna ne sunan malaki ne gare shi wana dau ya maliku ya kalli ala ila ruka ala innakum maliku ai sunan maliku sunan malaki ne mai tsaron wuta don haka ana sa suna babu karashi
tambayar take yi a nan ita ce malam ko yana da Angela, kada a mance shi suna ana tashi wanda ake neman madadin albarka suna. Yanzu malaki malaka biyu da alaihi salatu wasalam. Gashi yanzu an faɗi sifofi masu kyau gare shi cikin Qur'ani. da waɗannan sifofin da Allah ce fi wani inda zai tashi makina waɗannan abubuwan da an kawo na martaba amintacce ne ga wani waɗannan abubuwan na sirrin da Allah ya sa shi ne su ne kai ma haka Allah ta fi ne su gare ka mala'ika zai kawo alaihi salatu wasalam mala'iki ne wanda Allah ya wakilta al'amarin arziki ta hannun shi don haka shi ne kai ma kake fatar Allah ya sa dan ka zama mai arziki kamar yadda Allah ya wakilta mala'ika mi'ika ilu ga harkar arziki ai ka ga yanzu kowace mawarci mutum bai samu ɗan israfili ko azarari
ko yana halarta da yi tsarin iyali saboda karancin wadata kuma ga yare sun fara tasowa ba su da wajen zama kullum cikin canjin muhalli suke wanda yana halarta ta aiwatar da wannan tsarin.
abinda nasu ya ce duk da Allah ya turo duniya ka iya turo ta sai ya turo arzikinka wannan wani wani wani shiri ne daga tsarin na ɗan adam wanda ɗan adam yake zai tsara wa kai ne wanda kuma da ba ɗan adam ba ta fitar da shi abinda an sunna annabi alaihi salatu wasalam cewa annabi alaihi salatu wasalam ya cewa tanaka hum tanasalu wa inni mufa'ilun bikum al-umama yawm al-qiyamah ku yi aure ku yi aure ku tayarwa ku tayarwa zan yi alfahari da yawan al'umma a ranar alkiyama da sauran annabawa to idan ka tsare su to da wace hanya za ka cika sunna annabi amma idan lalura ta bishiro ga iyali don wasu abubuwa na daban na kiyaye lahiya ko gudun kar a yi ba uwa ba ɗaya wannan idan aka bi maslaha kuma wannan ana yi amma dai ba don arziki ba shi arzikin kowa ba mai shi arzikin wani ko wata duniya da bi ne taho amma ana iya kula da ma'aikatan lahiya kula da wasu shawarwari gudun kada a yi ba uwa ba ɗaya misali idan mace ta yi haihuwa ta ƙata haihu ta ƙata haihu akan samu duk sanda za ta haihu sai ta wahala sai ta fita da kyau to gudun a rasa ana iya shiga wani bangare in an in an ji irin waɗannan matsaloli amma da nafsi ba zai baka dama a ce ka yi family planning don gudun arziki ko don gudun wahala wannan yana daga cikin abin da ya bambanta mu da kabilu mutanen kudu.
A kan musamman yadda mutum ne ga ya shiga addinin musulunci yana da mata aure shidda to daga baya koma waje guda su da wani ba yana sa an ya shiga komawa garin da yake sai Allah ya kaddari wa ajiyari shi malam ya hukunta waɗannan matan guda shidda da ya mutu ya kwari
a wannan fatawa na duba cikin zai na kuma ƙarin musulunta na yi tunani bincike na zai kai gare ta don haka ya an rubuta gaba Allah ta kuma haɗa shi. A yanzu na fahimce ta mutum ne yan musulunta mata na yi kahin ya kai inda suke sai Allah mai rubuta mu tare tun da ba da yin suke ko ba ta magana suke ba. To kahin ya kai inda suke sai Allah mai rubuta. Shin su suna da masaniyar cewa mijin su ya musulunta dai kenan to in sun sani shi sun yadda su bi shi cikin musulunci ko ba su bi shi ba sai sun bi shi ne cikin musulunci sannan za su gane shi yanzu saƙon bai kai gare su ko in saƙon bai kai gare su ba za su bi da musulunci su ba tun da su ba musulmin ba ne don haka ni ban cimma wannan fata balle ba a zama yanzu.
Thank you. ya ba da sadaka yana neman addu'a Allah ya furta annabi Muhammad Thank you. Thank you.